أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka makaranta malam Bello Galgal rahimahullahu ta'ala a cikin wannan dare na Juma'a wato 22 ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya rere da talatin ga watan tara dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya inda muka dawo hutun karatun littafin ashama'ir muhammadiyya na al'imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala inda muna cikin babi mai magana akan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke gudanar da ibadodinsa kama daga karatun alkur'ani sallolin nafila azumi da sauran ibadodi muna cikin babi mai magana akan nafin fili na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kira arrawati sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sunna arrawati inda za mu tashi a hadisi na ɗari biyu da tamanin da uku wanda ke cewa haddasana Ahmad ibn Mani'i qal haddasana Isma'il ibn Ibrahim qal haddasana Ayyub عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسجي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر لا يصلى الركعة بيو نافلة تارد النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ أي صلى الظهر wajen yana yin nafila raka'a biyu kafin yin sallar azhar wa rak'atayn ba'daha haka kuma nayi sallar raka'o'i biyu na nafila bayan an ƙare sallar azhar idan ana yin raka'a biyu na nafila kafin sallar azhar haka kuma ayi nafila raka'a biyu bayan ƙare sallar azhar wa rak'atayn ba'da al-maghrib haka kuma nayi sallar raka'o'i biyu bayan sallar maghriba duka dai ya ce fi baitihi a cikin gidansa cikin ɗakinsa yake yin wannan sallar ta nafila ba masallaci ba saboda haka in dai sallar nafila ce an yi son ka yi da gidanka ka raya gidanka ya samu albarkan wannan ibada in na farilla ne sai ka je masallaci amma in na nafila ne to an yi son ka yi su gidanka kafin ka je masallaci wa raka'atayn ba'da al-isha'i haka kuma yakan yi nafilar raka'a biyu bayan an ƙara sallar isha'i duka wannan fi baitihi a cikin gidansa ba masallaci ba don ya nuna an yi son a yi sallar nafila a cikin gida saboda ya yi nisa da gariya kuma ya jawo ma gida albarka ya yi kuma koyar da iyalai da yara ainihin ibada imam ahmad shine ya rawaito hadisin da tirmidhi kuma hadisin ingantacce ne wato a cikin wannan hadisi abdullahi bin umar yana muna bayani akan cewa ya yi sallan nafilfili tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallan raka'a biyu kafin a yi sallan azhar tare da annabi raka'a biyu bayan sallan azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha'i duka a cikin gida ne waɗannan su ake kira as-sunan rawatib wato na filfirin da ake son a yi bayan sallolin farilla ko kayan sallolin farilla waɗanda sunnatul mu'akkadatu suna ce mai ƙarfi shafi'iyya sun lizaha su raka'o'i goma ƙari da raka'o'i biyu kayan a yi sallar subahi wasu malamai sun kai su har zuwa ga raka'a goma sha biyu saboda wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya sallar raka'a goma sha biyu a cikin yini Allah zai gina masa gida a cikin aljanna saboda haka sai suka ƙara cewa kayan sallar azhar raka'a hudu ake yi maimakon raka'a biyu to saboda haka kuma wannan hadisin yana ƙara nuna mana falalar yin sallar rawatib ko kuma na filfili a cikin gida falalar su tahi bisa ga kai su cikin masallaci saboda shi Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi yin abin da a ƙasa yana yin abin da an mafi fici to dan shi na filfili ne a gida yake yin su saboda kasancewar su a cikin gida ya kusa da ikhlasi kuma ga ƙarin albarka a cikin gidanka sannan mala'ikun rahma za su sauka a cikin gidan sannan an koyar da iyalai da yara yadda ake ibada Allah. Wannan hadisi dai yana karantar da mu halarcin sallan nafilfili a cikin gida, sannan yana nuna mana cewa yin sallan nafilfili suna tsora gibin da ake samu ne a cikin sallar farilla. Sannan sallan nafilan nan ana yin ta ne ɗaiɗai, kowa shi tashi, ba jama'atan ba. Waɗannan rawafin ɗin an yi kowa shi tashi ba a haɗu أي جنس حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حسة عبد الله بن عمر يحكي حسة تابان لاباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلب الفجر سوى منظم الله صلى الله عليه وسلم yana yin sallar nafila raka'a biyu lokacin da alfijiri ke hudowa wa yana dil munadi lokacin da mai kira yake yin kira in an yi as-salatu kenan wadanda su ake kira raka'atayn al-fajr raka'atayn al-fajr kaga waɗannan cikon wancan hadisi ne a can bai ambace ainihin wannan sallar su bayan ba قال أيوب وأراه قال خفيفتين ayyubu ya ce mai riwaya ina tsammanin ya ce waɗannan raka'o'in guda biyu masu sassabci ma'ana bai tsawaita karatu a cikinsu kamar yadda imamun bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kamar da yadda muka yi bayani wannan hadisi ciko ne na bayanin wancan hadisi wanda ya ambaci arrawati gaba ɗaya wancan hadisi na farko da muka karanta ya ambaci as-sunan rawati in ba sallar su bayan ba in ba ta su bayan ba shi kuma wannan sai zo ya cika shi shi ne a yarka a biyu amma bayan lokacin su bayan ya yi kayan a yi sallar su bayan waɗanda ake kira raka a daidai fajiri kuma daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne wato sassaftattu ba ba shi tsanantawa ba shi tsawaita da karatu an ce yana karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ga raka'a ta farko fatiha da qul huwallahu ga raka'a ta biyu waɗanda yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha rak'atan al-fajr to sun yi duniya da abin da a cikin ta kenan mun ga hada wannan za ku kasance raka'a goma حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ناكي هاي ركعوئي تقص دك منظم الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ركعوئي بيو كاهن أي صلى الظهر da raka'o'i biyu bayan an yi sallar azhar وركعتين بعد المغرب ركعوا إيجو باين مغربا وركعتين بعد العشاء ركعوا إيجو باين إشاء هذا تفسكنا قال ابن عمر وحدثتني حدثت حتى تابان إلى بالي بركعتي الغداء كده ركعوا إيجو نصلى الصباح وقال شيء بيجننا أما حتى تابان إلى بالي هذا سؤال تكون بوما yace walam akun arahu ma min annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ban kasance ina ganin su daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan hadisai suna nuna mana falalar kiyaye ainihin rawatib wato wannan salloli na nafil saboda sallar nafila tana gyaran wani gibi da an ka samu a cikin sallar ka tafarilla in ma sallar ka ta cika tafarilla to sallar nafila za ta samu ma da ƙarin daraja da ɗaukaka duk da da raka'a ɗai ɗai ɗai kake yin ta wikiri raka'a guda guda in ka lisa ma kwanukan shekara za ka ka samu raka'a ɗari uku da sittin kullum raka'a guda guda kawai to ina da ka samu kana yin waɗannan na da biyu raka a goma goma goma goma wata duk ka samu ɗari uku wata goma ma magana dubu uku ake yi kaga shekara kusan dubu hudu za ka samu raka a kusan dubu hudu to kusan iya kalla da za ka samu a yawaita waɗannan na filfilin ba saboda haka wannan hadisi yana ƙarfafa kuma ya ƙunshi waɗancan hadisai da mun ambata na cewa na hijirin nan dai raka'a goma ne sai dai bayanin da abdullahi bin umar yayi cewa bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata waɗannan raka'o'i guda biyu ba amma dai sayyida hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta labarta mishi cewa yana yin waɗannan sallolin na raka'o'i biyu wajen mata ne kahin ya fita sallar can na subahin amma sauran rawatib yana sallar su a cikin ɗaki ko gida ne mafi yawa wata ran kuma yakan yi su masallaci حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة ناسا بسيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم game da sallar nafila ta annabi sallallahu alaihi wa sallam qalat sayyida aisha tace kana yusalli qabla az-zuhri rak'atayn annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin rak'a biyu kafin sallar azhar wa ba'daha rak'atayn yana yin sallar rak'a biyu bayan sallar azhar wa ba'da al-maghrib rak'atayn yana yin sallar rak'a biyu bayan maghrib wa ba'da al-isha rak'atayn yana yin rak'a biyu bayan isha wa qabla al-fajr sintayn sannan yana yin raka'a biyu kafin sallar subahi shi ma dai wannan hadisin yana karfafa waɗancan da suna gabata akan cewa dai na kuntirin nan raka'a goma ne حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ثمرة يقول سألنا عليا من تنبي سيدنا علي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار game da sallar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yi ta rana ya yake yin nazirin rana ta qal sai sai na ali yake ce mana innakum la tuqiquna zalika hakika ku ba ku iya kiyayewa ba ku iya tsari waɗannan nazirin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yi qala mai riwaya yace fa qulna wato muka ce masa faɗa mana dai man a tsaka zalika min na salla wanda ka iyawa sai shi wa qala sai yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza kana shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna inda al-asr salla rak'atayn annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan rana ta yi ta zo daga nan kamar yadda take nan lokacin sallar la'asar to zai yi raka'a biyu وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهور إذا بانا تكسن شيء لكنا بكمية تكديدي لوكشن أبدا صلى أربعا ويكن يركع أهو ويصلي قبل الظهور أربعا ينا صلى ركع أهو كاهن الظهور كاهن هدو كاهن الظهور هدو باين الظهور كاهن تقوى غانا لأثر بيو كاجبوما وبعدها ركعتين bayan su kuma raka'a biyu kaji sha biyu wa qabla al-asr arba'an kuma kahin la'asar yakan yi hudu kaji sha shida kenan sannan yake yafsilu baina kulli rak'atayn bi tasghiri amma hudu hudu idan da kace ana yi to yakan rabe tsakanin kowace raka'a biyu da sallama alal mala'ikati da muqarrabina wan nabiyina yakan yi sallama bisa ga mala'iku na kusa da annabawa kamar ta da amin da waɗanda suka bi su min mu'minina wal muslimina na mu'minai da musulmi Imam Tirmidhi shi ne ya rawaito wannan hadisi shi ma dai wannan hadisi yana ƙara yi mana bayanin wato na filfilin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke kuma sun keɓanta ne na dare na rana kawai ba da na dare ba an san yana da kiyamun laili wanda yake da daddare wanda mun karanta a hadisai ne a karatuttukan da suka gabata wanda ya mafi yawa yana yin raka'a goma ko raka'a goma sha biyu ko sha uku hauri fiye wata kuma lokaci kuma shi takwas to kaga in ka haɗa su ga na dare da na rana wato wajen raka'a ishirin kenan ko ishirin da uku kada in ka haɗa adadin ishirin da uku za ka samu ba shekara kila kana iya samun nafila kusan raka a dubu bakwai. Wannan hadisin yana nuna an wasa yana Ali tambaya ne game da ibadar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rana. Shi na yake ce masu yi masa tambaya babu iya naci da kiyayewa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi son duk aikin da za ka yi na ibada ya zan ka nace ka mace shi ko yaushe za ka yi. Wa in kalla ya ahabbul a'mali ila Allah abinda Allah ya so adwama mafi dawama ko da raka ayu duk kake iya yi kullum kullum to ya fi bisa ga kai dari yau shi kenan ka aji an yi son kullum kullum kana yi to shi ne sai na alaihi musu ba ku iya nacewa suka ce mu dai faɗa mana wanda ka iyawa sun shi wannan yana nuna tsananin wasan yadda sahabbai ke son su san aikin annabi sallallahu alaihi wasallama domin su yi koyi da shi to shi ne sai da na ali ke faɗa musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar duha raka'a biyu kafin rana ta istiwa'i sannan shi sallar raka'a hudu kafin azhar shi raka'a biyu bayan azhar waɗannan duka sunan mu'akkada sunoni ne masu ƙarfi sannan shi sallar raka'a hudu kafin la'asar kowace kuma raka'o'in guda hudu yana sallar yiwa ne zai sallama irin da sallah kamar yadda wasu hadisai ke tabbatar suwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kan yi sallah raka a hudu jere gaba ɗaya ba tare da bane sallama ba sai ya yi hudun gaba ɗaya sannan ya sallame wasu ran kuma ya kan yi zuzu ki sallame to wannan hadisai duka dai suna nuna muna nacewa akan ibada sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana suna nuna mana cewa musulunci bai kallafa wa mutane abin da ba su iya ba dan sai na ayyuki musu la ku iya ko na zalika ba ku iya ba sannan yana nuna irin yadda sahabbai ke son su koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ayyukan ibada musamman na dalilin da yake yi da wannan babu salatin duha babi wanda ke magana akan sallar duha sallar hajji wato na dalilin da ake yi bayan rana ta ɗaukako inda wani. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد البشتي قال سمعت معاذة ناجي وتنسيدا معاذة قالت تاتي قلت لعائشة ناجي مع عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى sai da Aisha ina tambaya shin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar duha qalat sai ta ce na'am eh lalle Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar duha arba'a raka'ati raka'o'i hudu shike wa yazidu ma sha Allah azza wa jalla yakan ƙara kuma abin da Allah ya ce ma'ana ba dole hudu hudu din yakan kullum ba yakan ƙara wani lokaci yakan yi takwas amma dai ƙarshen adadinsu bai wuce sha biyar. Wannan hadisi yana nuna mana cewa sallar duha sunnatun mu'akkadatun an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sallar duha sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa sahabbai suke kwaɗayi matsanancin kwaɗayi akan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan sunna. Shi yasa wannan sahabiya sayyida mu'aza take tambayar uwar mu'mini sayyida aisha radiyallahu anha akan cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan sallah ta duha shi ne sai da Aisha ta ba ta amsa da cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar duha kuma ta ƙara yi mana bayani kan cewa raka'a hudu shi ke yi kuma wani lokaci yakan ƙara fiye da hudu ana ce ma wannan sallar sallar duha saboda ana yin sani da hanci lokacin hanci mafi karancin ta raka'a biyu ko raka'a biyu kai ka yi sallar duha mafi fici shi ne ka yi raka'a takwas ƙololo adadi ana iya kaiwa raka'a goma sha biyu amma dai a sahihar riwaya ta raka'a takwas so a sahihar riwaya ce kuma lokacin ta yana farawa ne sadda rana ta kullu ta ɗan ɗago da sama gwargwadon mashi kamar kace misali daga karfe takwas ko takwas da rabi har rana ta yi zawani har zuwa sha biyu ko sha biyu da rabi duka lokacin sallar duha ne kafin dai a yi sal a yi kiran azza duka lokacin sallar duha ne da haka an ɗaya su man a ɗan jinkirta ta ta kai irin karfe goma ko goma da rabi zuwa sha kuma an yi son a yi ta masallaci in ya samu da kuma yawan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar tahari a masallaci amma kuma yakan yi ta a gida to duk wanda ya sallar duha falalarsa wato ya yi sadaka wadda za ta ceci kowace gaba daga cikin gaban jiki ne mai gida daga wannan hadisi yana nuna mana falalar sallar duha wanda kuma akallin ta raka'a biyu ko hudu mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta uku amma dai yakan kai takwas ومشي أدق الروايات حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى يا كسنكينا صلى الضحى ست ركعات ركوع شده a wannan hadisi yana nuna mana raka ashirin da ke wanda hadisi ne na Anas bin Malik wanda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mai yawa ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar duha raka ashirin wanda kaga ya shigo da cikin adadin ta adadin raka'o'in ta amma yadda mun kace akalli raka'a biyu amma mafi fici raka'a takwas amma shidda suna ciki in kuma shidda ta yi ta yi ga riwaya an samu wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shidda wannan yana nuna halalci ko nawa ka samu dama in biyu in hudu in shidda in takwas حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني عبد الرحمن بن أبي ليلى yake cewa babu wanda ya bani labari cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar duha in ba ummu hani da ita kai ta faɗa shi fa innaha haddatha hakika ita ta bani labari anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dakhala baitaha ya shiga ɗakinta yau ba fashi makkata ranar buɗe garin makka fasta sala ya yi wanka a gidanta fasa baha samaniya raka ake ya yi nafila raka a takwas hadari raka a takwas ma ra'aitu sallallahu alaihi wa sallama salla salatan qattu ahabba minha ummu hani tace ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah mafi tsaftace wadda ya yi da sauri irin wannan sallah ta ruha ta wannan rana ba. Gaira annahu ta da cewa ya tabbata a cikin sa kana mutum wannan kuwa amma duk da haka na ya kasance yana cika ruku wasu jura su jura ba ko sun kurciya suka yi ba. Ta da cewa ya yi ta cikin sauri amma sai ya tsaya ya cika ruku'i sai ya tsaya ya cika su jura. Wannan hadisi na Imam Bukhari da Muslim kuma wannan hadisi shi ne nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar duha raka'a takwas kaga samaniya raka'a ce da haka shi amma ingancin riwayoyi saboda wancan da muka ce raka'a hudu na sai da Aisha riwayar musulmi ne kawai shi kuma na raka'a shidda riwayar Imam Tirmidhi ne to shi kuma wannan mai raka'a takwas riwayar Bukhari da Muslim to inda Bukhari da Muslim suka yi riwaya muka haɗu ya yi inda muke shi shi ɗai ko inda bukari shi shi ɗai to da haka riwayar raka a takwas ta yi inganci to wannan zaki dai yana faɗa mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi sallar duha ranar farko makka illa ya yi ta ne bisa ga sassarci amma tare da nutsuwa a cikin rukuni da sujuda saboda wannan rana ranar fasfo makka ce riba irin shagulgullar da ake ciki na fasfo makka na yakin garin makka amma duk da haka nan ran nan sai da yayi wannan sallar duha wanda yana nuna ma karfin sunancin ta tare da ya shagaltu da yawan fata wannan yana nuna sunna ne ga wanda ya shiga garin makka shi wanka awwal yawmin ranar da ya shiga garin makka kuma sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam shi sallar duha saboda shi koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake nuna halaccin sassantawa ba sai ka tsawaita karatu wajen yin sallar duha da ba musamman idan mutum yana shigace da wasu al'amura masu muhimmanci irin yadda annabi ya kasance yana shigace da al'amura masu muhimmanci to sai sassanta da tsawaita da sallar حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كحمص بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة ناكي مسيدة عائشة أكان النبي شم النبي صلى الله عليه وسلم يكفن شيء يصلي الضحى صلى الضحى قالت يا عائشة لا إلا أن يجيء من مغيبه sai fa in ya dawo daga tafiya sannan yake yin sallar duha rawahu muslim wan nasa'i wat tirmidhi Zaka ga wannan hadisi ya saba mu wancan na farko da muka karanta na sai da Aisha kuma duk na sai da Aisha ne. Ta an yi mata tambaya ta ce eh yana yi ya ka abu. Nan kuma ta ce yana sallar duha amma idan ya dawo daga tafiya. In ya dawo daga tafiya. To wannan ba ta'aruzi ne ba. Wato ala ayi hali kana yi salliya. Yana yin sallar yana yi ya yi sai ya yi sai ya hammuce annabi sallallahu alaihi wasallama bai bani sallatuwa sannan wani lokaci kuma sai ya ɗauke kafa kwanuka su wuce bai yi sallatuwa ba a yi sayin kwanuka su wuce bai yi ba sai daga baya sai shi ci gaba da yi kamar yadda yake azumin nafil ne wani lokaci yakan yi azumin nafila a tanin da alhamis to in ya yi sai ya yi sai sai mun ci balaka annabi bai bani sallatuwa wani lokaci kuma in ya aji ya tsaya hutawa kuma sai an ce kuma bana kila annabi bai azumi da baya to haka shi haka shi yin al'amurra ne wa qad yusalliha ahyana wa qad yatrukuha ahyana tare da cewa yana nacewa daga aikin sa yana yin ta idan ya dawo daga tafiya shi ka duk tsaye da ya dawo to wannan sai ya yi ta wannan yana nuna muna من السنة الدخول على الأهل عند العودة من السفر بعد صلاة الضحى في المسجد نهارا. yin sallar duha bayan mutum ya dawo daga tafiya ya tsaya masallaci ya sallar duha in ya dawo da rana shi na cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna godiya ga Allah akan an dawo lafiya godiyar nan sai a yi ibada ta sallah حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن أبية عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجي يصلي الضحى ينا صلى الضحى حتى نقول حتى منشي لا يدعها بيتا الضحى كل سيئة ويدعها وتركه مسيش برتا حتى نقول حتى منشي لا يصليها ينزل الله وصلى الضحى تريد من صحيح حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهل بن منجان عن كرفع الصبي عن أو عن كرعة عن كرفع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي يهديك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني يا كسن شيئا دوما أربع ركعات صلى ركعة عند زوال الشمس إن رانا فيه زوالي فقلت زينت يا رسول الله يا معيكم الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس يا رسول الله نارك كان لزمت يوم وصرك وإيه بداك إجرانا تي زوالي كهي أي صلى أربعة فقال سأنا يتشي إلا أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس hakika ƙofofin sama akan buɗe su lokacin da rana ta yi gawayi wala turtaju ba za a kulle waɗannan ƙofofi ba hatta su sallar zuwa har sai an yi sallar azhar fa uhibbu an yas'ala li fi tilka sa'ati khayr saboda haka ina son alheri ya saka gare ni a cikin wannan lokacin to shi ne tsanki kullu sai yace a fi kulli hinna qira'atun shi akwai karatu a cikin kowannen su qala na'am sai ce eh ana karatu kullu sai yace hal fi hinna taslimun fasil to yana sallamewa qala yace la babu sallama akan hadis a wata a hudu ne kinzai ba tare da sallama ba wannan hadisi muna cikin babin sallar duha amma ba yana magana ne akan nafilar duha ba dan kaga mun ce lokacin duha kafin zawali da zawali yayi lokacin da ya kai dan haka wannan sunnatu zuhur ce na'am oke ya ya ya ya rabi shi ko yawa shi kuma wanga bai bai yi wannan ba bai rabi ba kaga sunnatu zuhur wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi raka'a hudu da tahiyya biyu da sallama guda yadda ka san sallar azhar ko sallar la'asar ka barka a hudu na ba tare da rage su da sallama ba to haka yakan yi waɗannan nafila kuma kowace raka'a yakan karanta fatiha da mata yassara min alqur'ani kuma yayi bayanin dalili akan cewa yana yin waɗannan saboda lokacin buɗewar ƙofofin samai saboda haka nan yace ina son a ɗauki aiki na a daidai wannan lokaci aikin ƙwarai to shi ne sahabi ke tambaya ta ko ana karatu yace ana karatu ya tambaye shi sallama yace sallama guda daidai irin sallar azza to wannan hadisi wato akwai hadisan da ke da karfafa ne wanda ke nuna babu abin da sahabbai suka yi ijma'i a kai dai irin yadda sun kai ijma'i akan waɗannan raka'o'in guda huɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lazimta suka yi aikin da asu wanda duk sahabbai sun ruwaito kuma sun ga lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci yin waɗannan rako'in guda kuma sallama guda wanda yana nuna sallar nafila ana yin ta juju a sallame kuma yana nuna ya halarta a yi hurhuku a sallame dan shi wasu mazhaboli sun kace akan juju wasu kuma suka ce akan hurhuku ne amma dai salatun laili shi an masna masna amma salatun nahari ana iya yin kuɗi in dai ba sallar tarawih ta ba ita kan sallar tarawih abinda a sunnar ta juju kawai a sallar wannan hadisi yana nuna mana cewa lokacin zawali lokaci ne mai albarka lokaci ne wanda ya kamata musulmi ya irin baka ya yi aikin kwarai wanda za a daga mai kuma shiru da Allah maɗaukacin sarki a wannan lokacin kuma ya nuna halaccin yin sallar raka'a hudu سلم له أخبرني أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهل بن منجال عن قزعة عن قرسع شنو وشين مختار شنو عن قزعة عن قرسع عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إذن والله حديث ممكن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائل أن رسول الله حديث من الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا يا كسنشينا صلى الناس لا ركع بعد أن تزول الشمس باين رانا تاي زوال قبل الظهر كان أصلى الظهر وقال يتي إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء يتي أي وذن لوك تشيني وذا أكي بود قرون السماء فأحب أن يسأل لي فيها عمل صالح saboda haka ina son aikin kwarai ya tashi sama ya taka nawa fiha a cikin wannan lokaci kada yana karfafa dai wancan hadisi حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسأل بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي أنه أتيك شي كان يصلي قبل الظهر أربع شوى علي يا كسنشينا صلى الركعة وأوكا عن الظهر وذكر خلنا سيدنا علي أما أن رسول الله شوى من الله صلى الله عليه وسلم kana yusalliha inda zawai annabi yana sallar raka'an nan hudu in zawali yayi waya mutu fiha kuma yana tsawaita karatu sai ya ta dogayen surori a cikin waɗannan rahoton guda wato kare sai na ali a cikin wannan hadisi yana koyi ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rubuta waɗannan rahoton guda hudu da ake yi kabla suhur amma ba da tsawani kuma yana tsawaita karatu a cikin su kamar yadda mun kayo hadisan da suna gabata ana iya yin barka a biyu ko a yi hudu in ma a yi yuyu a sallame ko a yi irin waɗannan raka a hudu gaba haɗe waɗanda shi an mahi ingancin abin da sahabbai sun ka wasan haɗu a kai ne babu salatin tsawon fil baiti babu ne magana akan sallar tsawon a cikin gida حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن أمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da hukuncin sallar nafila a cikin gidana wasu salati fil masjid da kuma yin sallar nafila a cikin masallaci kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bi kattara ma a karaba baiti ne mai mulki yace kaga irin yadda gidana yake kusa da masallaci annabi da ya bude labulin sa cikin masallaci ki kaga irin yadda gidana yake da masallaci to fala an usalli ya fi mulki lalle hakika in yi sallar nafila a cikin ɗaki na to a habbu ilayya shi yafi soyuwa gare ni ne an usalli ya bisa ga in yi sallar nafila fil masjid a cikin masallaci na yi son in yi nafilfili a cikin ɗaki na bisa ga in yi su a cikin masallaci yace illa an ta kuna salatan maktubata sai ba in sallah ce wajiba sallar farilla ita kan yadda cikin masallaci ya fiyanta a cikin gida rawahu tirmidhi wa lahu shawahidu sahiha har shi ma dai wannan hadisi yana karfafa hadisan da muka karanto a baya akan cewa sallar nafila ita ma dai kamar as-sunan wa rawatib wanda ake yi kayan farilla ko bayan farilla da sunnan alwallah anan sahabi yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan sallah ta rawatib din nan yin ta masallaci yayi ko ka yi wata gida ka hanyar ta masallaci to shi na annabi ya ce mai ya ba shi amsa mai sauki wadda mai tambaya zai fahimta ya ce mai ka duba kusancin gidana da masallaci na kadan ga ɗaya raba mu amma duk da haka nan nikan yi na fili na a cikin ɗaki na cikin gidana sannan in fito masallaci ne sallah farilla wannan abin da yasa saboda wato yin sallah a cikin gida kamar yadda muka yi bayani ya ki nisa gariya kai a nan a koye babu wanda ya sani na aiki na na biyu kuma ga rahaman Allah da za ka sauka lokacin da kake sallah ka ga ka jawo ma gidanka rahama sannan ga albarka wadda za ta sauka sannan ga koyar da iyalai na filfili wanda suna ganin kana yi to su ma za su ɗauka abinda sun ka ga mahaifin suna yi ko abinda da dangin suna yi shi za ka ɗauka ta yi sannan kuma ga ƙasar da an kai lafiya a cikin za ka yi shaidu ga mutum ranar alƙiyoma amma in sallar farilla ce asuba azhur la'asar magariba isha'i subahi su kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dukkanin su yana yin sunan a cikin masallaci saboda sallar cikin masallaci yana cikin sha'airul islam tare da haka akwai nafilfilin da ake yi a jam'i wanda ake yin su a masallaci kamar irin nafilar sallar idi kamar irin nafilar sallar tarawihi da kuma irin sallar roƙon da sauran ainihin nafilfili wannan hadisi dai a takaice yana nuna mana muhimmancin yin sallar nafila a cikin gida ka raya gidanka da ibada sannan yana nuna mana irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwaɗayin wasan sanin addininsu da ƙoƙarin sanin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam domin su tabbatar da ita sannan yana nuna sallah a cikin masallaci wata sha'ira ce wata alama ce daga cikin alamomin musulunci domin ke lokaci ya zama tsaya nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك